الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب الزهد وانا شين درسينا عشرنكو كما من جمع حرف الطاء ضاف شجا حرف الزاء بسم الله الرحمن الرحيم حرف الظاء إذا الإنسان خان النفس منه إذا الإنسان خان النفس منه سيبكي يوم يتعب كالشظاظ فيبكي يوم يتعب كالشباك ومن يك داعيا بالدين جهلا ومن يك داعيا بالدين جهلا فما يرجوه راج للحفاظ فما يرجوه راجل للحفاظ ولا ورع لديه ولا وفاء ولا ورع لديه ولا وفاء ولا يغنيه أقوال الوعاظ ولا يغنيه أقوال الوعاظ ولا عقل لديه ولا شفاء ولا عقل لديه ولا شفاء ولا إصغاء نحو الاتعاظ ولا إسراء نحو الالتعاب وما زهد التقي بحلق رأس وما زهد التقي بحلق رأس ولا بتعاظب أو بادعاظ ولا بتعاظم أو بادعاء ولا بتشؤث الأبدان جهرا ولا بتشقق الأبدان جهرا وليس بلبس أثواب غلاظ وليس بلبس أثواب غلاظ ولكن بالهدى قولا وفعلا ولكن بالهدى قولا وفعلا وترك السحت في كل اللماذ وترك الزهد في كل الإمام وإمساك بسنة خير خلق وإمساك بسنة خير خلق وإدمان التخشع في اللحاظ وإدمان التقشع في اللحاف وإعمال الذي ينجي وينمي وإعمال الذي ينجي وينمي ويورث راحة يوم الجحاظ ويورث راحة يوم اللحاف ولا بتبيض الأثواب لكن ولا بتبين الأثواب لكن بوسع والفرار من الشواظ بوسع والفرار من الشعاب إذا الإنسان خان النفس منه سيبكي يوم يتعب كالشظاظ ومن يك داعيا بالدين جهلا فما يرجوه راج للحفاظ ولا ورع لديه ولا وفاء ولا يغنيه أقوال الوعاظ ولا عقل لديه ولا شفاء ولا إسغاء نحو الاتعاظ وما زهد التقي بحلق رأس ولا بتعاظب أو بادعاظ ولا بتشؤث الأبدان جهرا وليس بلبس أثواب غلاظ ولكن بالهدى قولا وفعلا وترك السهت في كل اللماظ وإمساك بسنة خير خلق وإدمان التخشع في اللحاظ وإعمال الذي ينجي وينمي ويورث راحة يوم الجحاظ ولا بتبيض الأثواب لكن بوسع والفرار من الشواظ نعم آمين ما عليك تشوى إذا الإنسان خان النفس منه idan har mutum ya ha'inci kansa duk wanda kake tunanin ka ka ha'inta wala yace ba shi ka ha'inta ba kanka ka ha'inta idan har aka wayi gari mutum ya rasa wa zai ha'inta sai kansa sai ya buki da sannu zai yi kuka yauma ya ta'abu ranar da zai gaji likis kashizazi kamar tartsatsin wuta shine ashizab ko sayabki idan insanu idan aka wayi gari mutum khanan nafsa minhu ya ha'inci kansa ta hanyar ƙin bin dokokin Allah ta hanyar rashin riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sayabki da sannu lokaci zai zo zai yi kuka a yaushe ne yau mai ta'abu ranar da zai gaji kashizabi kamar tartsatsi shine ashizab ranar da zai gaji kamar abin da saboda tartsatsi ba shine abin da yake ta tarwatsewa ya ta fallatsa ba yake cewa to zai gaji kamar abin da ya gaji ya gaji da ya tarwatse to zai gaji a wannan ranar wa man yaku wanda ya kasance da'iyan mai kira jahalan bisa jahilci biddini da addini wanda ya kasance mai kira zuwa ga addini jahalan amma bisa jahilci ba shi da ilimi kuma ya zo yake shiga rigar malamai ya shiga rigar ilimi yake kiran mutane zuwa ga addini shi a manufarsa fama yarju hurajin wani mai sa rai baya sa rai lilhifazi na haddace wani abu a tattare da shi wani mai kwaɗayi na ilimi baya sa ran haddace wani abu na ilimi daga wajen irin wannan mutumin ina abun yake na fata gane duk wanda ya zamanto ya shiga rigar malanta yana kokarin ya kiran mutane zuwa ga addini amma ba tare da ilimi ba to duk mai kwaɗayin ilimi to babu wani abu da zai iya kiyayewa ya haddace daga gurinsa wala wara'un ladaihi kuma za ka same shi ba shi da tsantseni shine wala wara wara'un tsantseni kenan wala wara'un ladaihi kuma shi wannan mutum za ka same shi ba shi da wani tsantseni wajen kutsawa cikin shubuhohi na fata an gane yawa ba shi da taka tsantsan cikin kowace irin shubuha sai ya kutsa wala wafa'un kuma ba shi da alkawari ba shi da alkawari ko amana irin ta ilimi babu sannan a ƙawalul wi'azi zantuttukan masu wa'azi wala yi gunihi baya masa amfani ai shi ma malami ne ba wa'azin wanda zai saurara ba karatun wanda zai ji shi ma malami ne a ƙawalul wi'azi maganganun duk masu karatu masu karantarwa masu yin wa'azi wala yi gunihi ba sa masa amfani malai ke cewa wala aqalul ladaihi kuma za ka same shi babu hankali tare da shi domin hankali shi ke sa mutum ya gane wannan abun haramun ne bai kamata ya kutsa cikinsa ba to za ka same shi wala wara'ul ladai malai ce babu hankali a tare da shi wala shifa'un kuma ba ranar warkewa daga wannan cutar ta jahilci sabida mutumin da rajulun yadiri wa yadiri annahu yadiri fa zalika alimun fata'allamu minhu mutumin da ya sani shi ma ya san ya sani wannan shine malami ku nemi ilimi a wajensa wa rajulun la yadiri wa yadiri annahu la yadiri fa zalika jahilun fa'allimuhu bai sani ba kuma ya san bai sani da an tambaye shi zai ce a shi fa ma malami bane shi bai sani ba a wannan yana da sauki ku karantar da shi wa rajulun la wato yadiri wala yadari annahu yadari fa zalika gafilun fantabihuhu ya sani shi ma bai san ya sani din ba a wannan gafili ne rafkananni ne ku fadakar da shi na hudun su shine wa rajulun la yadari wala yadari annahu la yadari fa zalika mukabirun famqutuhu bai sani ba kuma bai san bai sani ba yanzu wannan matsalarsa ya fi kowa wahalar sha'ani saboda sai ka ɓata lokaci wajen ganar da shi shi fa jahili ne bai sani ba ya yadda sannan sai ka ce to a zuwa fara karatu aiki biyu ne akan kan ka haɗu da irin wannan sai ya gama gamsuwa shi fa ba malami ba ne ya yadda shi jahili ne bai sani ba ta ɓangarori da dama ka nunnuna masa ya yadda yanzu ya dawo daga waccan tafiya ya fahimci cewa bai sani ba to sai ka sanar da shi to kaga mutumin da yake ganin shi ma malami ne to na ranar warkewa daga jahilci wala isgha kuma ba za ka same shi da sauraro ba na hawul itti'adi duk inda ake wa'azi shi da yake sa ran shi ma a zuwa saurare shi mala ya ce wa ma zuhudu taƙi wai gudun duniyar mai tsoron Allah bai zamo ba bi halƙi ra'asin da aske kai karka ɗauka zuhudu shine kwalkwago da su ma ta fito ka ce a kankare da ta fito ka ce a kankare ka ɗauka wannan shi ake nufi da gudun duniya yanzu sai a yanzu malam zai ma ta'arifin littafinsa zuhudu sai ce to kafaffar fa ka ɗauka zuhudun mai gudun duniyan mai tsoron Allah a askin a aski yake shine wa ma zuhudu taqi wai gudun duniyar mai tsoron Allah bai kasance ba bi halqi ra'asin a aske kai mutum yayi ƙwaryan molo kullun haka a ɗauka wannan shi zuhudin ne ba ruwansa mala ai yan suman nan ma irin ta yan matasa ta gayu din nan shi ba ruwansa da ita kullun kwalkwabo yake yi abinsa ba ma ya tara sumar to wannan ba shine zuhudu ban jimala wala bi ta'azubin gudun duniyar mai tsoron Allah ba a kin yin aure bane tun ya zauna a cikin shago kamar kwalin omo wala bi ta'azubin al'amarin gudun duniya ba fa a kin yin aure bane a ce ai shi saboda tsabar zuhudin sama da gudun duniya ya ki auren ma to malam yana so ya gaya ma kin yin aure ba zuhudu bane inda zuhudu ne annabawa su za su fi yin wannan zuhudin da sahabbai duk an same su sun bi wannan mazhabar ina fata an gane saboda kamar yadda sayyidina Umar yake faɗa ka yi kokari kai aure domin shi a wajen sayyidina Umar yana ganin duk wanda yake aure ɗayan mutum biyu ne ko dai gajiyayye ne ko gajiyayye ta fuskar lafiya ba shi da lafiya ba mutum ba cikakken mutum ba ne ko kuma gajiyayye ne ta hanyar abin da zai iya rike auren da shi ba shi da wata kwara sana'a ko kuma dai a bincika anya baya dan taɓa fasikanci baya fajirci kuwa ko da ku fajircin nan ta ibulishiyar wayan nan na fatan gane da aka zuhudu ba a kin yin aure ba ne zama ba aure da gwagwartaka wannan ba zuhudu ba ne shi ne ce wala bi ta'azubin haka kuma zuhudu da gudun duniyar mai tsoron Allah ba a kin yin aure ba ne wala bi di'abi ba kuma a tara teɓa ba ne domin addi'ab sun fassara shi da fassarori ko dai ka ce awubiddi'azi kuma ba a yawan aure ba ne kana ɗauka wannan matarsa ɗaya to baya gudun duniya gaskiya ko kuma wannan matansa biyu ko uku ko hudu a ce a wannan gaskiya ya tara mata da yawa baya gudun duniya ba a yawan aure ba ne zuhud ake gane mutum zuhudin wala bi tasha'ufil abudani jaharan sannan shi gudun duniyar mai tsoron Allah ba a dattin jiki ba ne a bayyane ba a gizo-gizon jiki ba ne a bayyane a ce ai shi wallahi wankan ma ko damun sabe ba sai sati-sati bibe wanka ba wannan ba zuhudu ba ne kazami ne kawai a ce kai kaga bakinsa ai shi ya samu lokacin yin asuwa kima ko burosh ma bai da shi saboda gudun duniya wallahi kazami ne ba wani zuhudu sayyidu zuhad yana aswaci shine annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka zama juwal juwal mutum yi dukun dukun baya wanka baya wanki wannan kai kamata ya ma a kai shi sakatir a dan bincika kwakwalwar lafiya lau take amma kar mutum ya dauka gudun duniya a kazanta ne shine mala yace a a kar fa ka dauka tashaqqufil abdan mutum yayi kura kura yayi gizo gizo jaharan a fili da an ganshi an san ya daɗe bai wanka ba rigarsa ta daɗe bata ga ruwa ba hularsa ma ta daɗe bata ga mai wanki ba kar ka ɗauka wannan ne zuhudu walaisa shi kuma gudun duniya zuhudu fa ba bai zamo ba bi lubsi aswadin gilazi da sanya tufafi masu kauri ba mutum ya sa wata ya kawo babbar riga ya kawo alkyabba a sa kaza mutum ya zama yayi kauri ya ce ba nan kuma wannan ba shi bane zuhudu ko kuma mutum ya samu wani kwakwaran yadi mai kauri da za a daɗe ana ta bugawa bai mutu ba ya sa shi ya- ya siye shi a ce ai wato wani yadi ne kilarita wato na rike wannan yadin ne ai wato yadi ne mai aminci Eh, an ma daina yayin sa amma ni ya kiya bai baki na saboda haka walaysa bi lubsi athwabin giladi yace ai ce ai shi ba duk irin yadiddukan nan da shaddan nan da waye duk ba ruwansa da kufta yadin kufta ne ka yadin sa ka san yadin kufta akwai juriya eh kuma ya samu mai duhu wanda za a kwana biyu ba a wankewa ba a ganewa to malam ya ce a sanya irin wannan kayan ba ana ake gane zuhudu ba to ya za a yi a gane mutum zuhudu ne sai ce walakin sai dai gudun duniyar mai tsoron Allah ana fahimtar sa ne bil huda ta hanyar bin shiriya ƙaulan a maganganu wa fi'ilan da ayyuka a ga maganganunka akan hanya suke a ga ayyukanka ba su kauce wa shari'ar musulunci ba a kan shari'a suke tafiya to anan ake gane ko da ka sa riga mai kyau ko da ka tara suma ko da kana asuwaki kana brush ko da ka shiga gida kankararre mai kyau ko da kana hawa mota babba kai zuhudu ne in dai maganganunka suna kan shari'a ayyukanka suna kan tafarkin alkur'ani da sunna wa tarki suhuti da barin haram fi kullin limadhi cikin duk abin da zaka tanda duk abin da zaka sa a bakinka halal to ana ake gane zuhudu an fahimta wajen taka tsantsan da halal da haram kai da haka yana iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya bar haram gaba ɗayanta shi ba ma haram ba shubuha ma ba ruwansa da ita balle haram watarki suhuti ana ganewa na zuhudu ne in aka ga yana barin haram amma haram tana guduwa mut- tana gudu mutum yana binta to ko da rigarsa kwaya ɗaya ce ba zuhudu ba ne ko da bai da gidan da zai zauna a ciki ba zuhudu ba ne ana gane zuhudu ne ta hanyar gudun duniya wato gudun haram ko da ku yana da tarin dukiya yana da kuɗi yana da kaza amma in an bincika za a ce kai ai alhaji ne ai akwai baya haɗa dukiyarsa da kwamacala harkokin nan na banki na ruwa duk baya amfani da su duk kasuwancin da haramun ne baya yi kaza kaza yana to wannan shine yana daga cikin abin da ke nuna mutum zuhudu ne fi kullin limazi cikin dukkan abin da mutum zai sa a bakinsa ya tauna ya ci wa imsakin bi sunnati khairi khalqin ana gane mutum mai gudun duniya ne mai zuhudu ne ta hanyar riko da sunnar fiyayyen halitta a ga mutum ya kankame sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maganganunsa da ayyukansa wannan shine zuhudu wa idmani takhashshu'i da dimantar tsoron Allah fillihadi a kowane lokaci kowane lokaci zaka same shi yana tsoron haduwarsa da Allah yana tsoron Allah cikin maganganunsa cikin ayyukansa cikin mu'amalolinsa na yau da kullum mutum ne mai tsoron Allah a kowane lokaci wa imalul ladhi da kuma yin aikin da yunji zai tseratar da shi a ranar tashin alkiyama daga azabar wuta wa yunmi ya ƙara masa ayyukan alheri ya ƙara masa lada to za ga yana ai- irin irin wannan aikin yake yi duk aikin da ya san in yin shi zai kubuta daga azabar Allah zai samu rabauta da ladan Allah da aljanna to za ka samu zuhudi yana wannan aikin wa yurithu rahatan zaka same shi mai kokarin yin aiki ne wanda zai gadar masa da hutu yawmal jihadi ranar zazzara idanuwa duk abin da ya san ranar da idanuwa za su yi ulu-ulu ranar da za a yi ta zazzara ido a ranar to duk aikin da ya san zai sama masa hutu a wannan ranar za a gan shi yana yi inda ya zuhudu ne wala bi tabayyudil afwabi mala ya ce fa gudu- gudun duniyar mai tsoron Allah ba a sa fararen kaya bane fa a ce ai shi ba yi da wani kaya ma saboda gudun duniya fararen kaya ne ko kofulin ne kawai yadinsa ko irin dan madinan nan ko dan funtuwa shine kawai yadinsa kullum ka- kayansa farare ne kar mutum ya dauka wannan gudun duniya ne kawai yana sha'awar fararen kaya babu laifi ya sa fararen kaya amma kaka dauka wannan ma'auni ne da za ka gane mutum zuhudu ne saboda yana sa fararen kaya walakin eh, lakin sai dai bi wus'in ana gane mutum zuhudi ne bi wus'in da ba da iya ƙoƙarinsa iya iyawarsa wal firar da kuma gujewa minashwazi daga tartsatsun wuta ashwaz daga wato tartsatsun wuta na wutar jahannama ranar tashin alkiyama to wannan daga nan daga irin waɗannan abubuwan ake gane wane mai gudun duniya ne ko da yana da mulki ko da yana da kuɗi ko da yana da kaza ko da sauransu dan yawanci ana ga an an an- mun fi ɗaukan zuhudu a matsayin mutumin da yake cikin kunci yake cikin talauci yake cikin fatara yake cikin datti yake cikin tsumma yake cikin kaza ko to malam yau ya yi fashin baki ya gaya maka wane ne zuhudu Allah ya samu a cikin su abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta